بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين
tilka wancananka ma'ana wancan labari da na aka yi na annabi nuhu minal gabayil gaibi yana daga labarin gaibi abu ne da ya fake aka baka labarin sa kai annabi nuhu ya muna wahayinta ilaika gare ka abin da ya faru da annabi nuhu wanda yake shine farkon annaba yadda duk aka yi a cikin nan akwai labarin su cikakke to labarin gaibi ne muke gaya maka ma kun da ka zama kai da ba ka zama ka sani ba sai da muka sanar da kai an ta kai walaka mu ko mutanen ka su ma ba su sani ba min gabli ya za gaban wannan to saboda haka ka ji abin da ya sami annabi nuhu da mutanensa da jayen da suka masa da taurin kan da suka yi da yadda Allah ya halakar da su to kai ma fasbir kai haƙuri kan idda wannan aika da cutar da mutanenka suka yi maka na makka inal aiki wata ƙarshe mai kyau lilmutaki na masu tsoron Allah ne saboda ka bi ka yi haƙuri ƙarshe mai kyau na gare ka don kai ne mai tsoron Allah Allah ce bake mu
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون wai la'adin zuwa ga adiyawa mun aika kabila ne muka aika musu a hawan dan uwansu na kabila hudan annabi hudu kala ya ce musu ya kami ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah ku ɗayanta shi ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abun bi da bautawa da gaskiya sai shi Allah idan tun ku ba ku zama komai ba da kuke bautan gunkin nan illa maftaru sai kuna kage ne kawai ƙarya kuke yi ma Allah Allah bai ce a bauta ma gunki ba wato shaidan ne ya kawata muku muje يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ya ku mutane na la tsalkun ba ni roƙonku ajiran lada alaihi kan tauhidin nan ba neman ku ban lada a kan ku da yin ta Allah in ajira babu lada na gun kowa illa alalazi sai ga wanda haɗari ya halice ni shi ne Allah abin ta nuna ba za ku yi hankali ba ku san ba abin da za a bauta da gaskiya sai Allah
ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين wa ya gami ku mutane na ko ya gami kawai ku mutane abinda nake gaya muku istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku daga laifin da kuka yi daga shirka da sabon Allah duk ku nemi- ku nemi gafara sun matubu sannan ku tuba ilai gare shi ku koma ga Allah kowane lokaci kuna bautan Allah marabar istighfari kenan da tuba ga Allah istighfari in kai laifi ka ce Allah na tuba amma tuba shi ne in ka yi kuma har abada ba za ka koma ka sami Allah ba sai in kaddara ta samu to wannan kuma Allah mai gafara ne ilai gare shi ne marjur ku goma ilai gare shi da biyayya ku bi Allah in kun tuba masa idan kuka yi haka yursili sama Allah zai sako samaniya da ruwa wa kanu karfaka duda sun rasa shi mai mana uhu da an hana su ruwa an musu fari to in kun yi su daga fari kuka tuba ku koma ga Allah Allah zai sako muku da ruwa alaikum akan ku mizaran da yawa ruwa mai yawa kashirar dirari mai yawan bulbula ba wai ruwan babu bane a gun Allah yana jarraba ku ne ya gani za ku za ku bi shi wa yazirkum zai kara min kuwatan karfi ila kuwatikum zuwa karfin ku tare da wannan karfi da kuke da shi wanda ba a yi masu karfin ku ba zai ba ku kuma dukiya da yaya shine karfin da zai kara muku wala ta tawallaukar ku yadda ku juya mujrimi ne kuna sabon Allah kar ku juya ku saba ma Allah ku bi Allah قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين kaga nasihan da ya musu nan duka amma kalu suka ce yahudu kai duhu ma ji ta baka zo mana da wata hujja ba maganinka ba wani dalili akan mu biya Allah wa ma nanu mu ba mu zama mu tariki za mu bar alihatin aguma kanmu da muke bauta musu an kaulika don faninka ba don faninka nan bai shiga mu ba saboda haka balle shiga zuciyarmu saboda haka kuma ba za mu bauta ma wani wani gunki ba kamar ku Allah su ba za su yi haka ba kala ya ce sai nusa to shi kenan wa mananu laka bi mu'minina mu ba za mu gaskata ka ba in na kulu sai ma za mu ce maka za mu fara mu waka baki illa tara ka balu alihatina bisu sai shashin gumakanmu sun shafe ka da mummuna ba za ka yi haukan kada ambaton gumakan nan wato fa haba laka su haukatar da kai bisa bi ka don kana zagin su kana zagin goma iya hagare ta fa an ta ji kai fa nu hudu kai fa mai hudu ko kana surutu ne saboda haka ba za mu ji ba mutume kala قال إني أشهد الله واشهدوا إني بريء مما تشركون من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون ƙala ya ce in ni ushidullah ni ina sai dama Allah kuma washe duku sai damini na sai dama Allah kuma ku sai damini in ni bari'un ni babu ruwana masu suku da abinda kuke tarayya da shi wannan ba ruwana kun ce ina surutu ne kun ce da su goma ka da su haukatar da ni to ba ruwa da wannan kuma min duni ko ma bayan Allah faki duni kuma da bayan halaka ni duk yadda za ku yi ku halaka ni ko kuma hukar dindin da kuka faɗa ku yi iktalu biya laki ku yi da bayan halaka ni jami'an gaba da da ku da gumakan naku ban cire ɗaya ba ku da gumakan duka suma la tunziru sannan kada ku saurara mini balle ku bar ni in yi magana kada ku saurara ku yi abin da za ku yi mu je إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم inni tawakkaltu ni na dogara ala Allah ga Allah shine mai kiyaye ni shine mai umfana na kuma shine rabbi ubangiji na wa muku shi ne ma ubangiji ku har taurin da kuke kakkan da kuke shi ne ubangijin ku ma min dabbatin babu wata dabba da take rarrafe a bayan ƙasa daga mutum har kowane abu da gani illahu azu sai shi Allah yana rike da nasu ya ta da gashin goshinta ya mallake ta ya rinjaye ta saboda haka fala nab'a wala larra babu amfani babu cutawa illa bi izini sai da izinin Allah wa kasal nasi ya keɓance gashin goji da an fito li'anna man ukhidha bin nasi don dukkan wanda aka kama gashin goshinsa ya kulu yakan zama fi gashi zuli cikin tsananin walakaci kamar su laraba kasa suna da gashi yau to in ka kama komin karfinsa za ka iya kifar da shi to saboda haka yake faɗi inna rabbi ubangiji na Allah ala sirari mustaqimi yana kan tabarki mai kike ko mai bautan Allah yana kan hanya mai kike dariqil haqqi wal hanyar adalci da gaskiya to Allah yana hanyar gaskiya da adalci mai bautansa ma yana kan hanyar gaskiya da adalci muje fa'in da wallau in sun juya to ka ce musu faƙada kikan ablagtukum ni na isar muku ma uzidu bi abinda aka aiko da shi ban dada ba ban rage ba don na gaya muku abinda Allah ya aiko da shi ilaikum gare ku wa salihu rabbi kauma ubangiji na zai iya halakar da ku ya maye da wasu mutane gaira kun ba ku ba kuma la ta nuna hussein ba za ku cuci Allah da komai ba da bautan gumakan da kuka yi ba zai cuci Allah ba ba zai rage mulkinsa ba inna rabbi kusan ubangiji na ala kulli shayin hafizu me kiyaye ne kan komai duk abin da aka shi ya kiyaye shi ya sani shi ne kuma zai sakamako kai amma ya aiko manzanni ya aiko mala'iku masu na rubuta don adalci ne amma ya san komai da komai الله كتمكين
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ الله تعالى ما جاء أمرنا لوكتين دا الأمر عذابا كافرين نجينا هودا muka tsirar da annabi hudu wallazina ma'ahu amanu ma'ahu da wanda suka imani tare da shi da me yake bi rahmatin da rahman Allah da rahmansa ne kan fitar da kai a cikin musibin da ya sa wasu wa najayna muka tsirar da su min azabin galiz daga azaba mai kabri shine azaban wato halaka kuma bayan halaka da azaba na lahira duk muka tsirar da su Allah ka tsirar da mu
وتلك عاد جهلوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد wato shi ne iska da ya same su wanda Allah holta kwana dare bakwai da rana takwas sai iska ya same su mai tsanani safiyar laraba kwana takwas da suka saura iska ya shiga cikin hancinsu yana fita ta duburan kowane ɗayansu yakan daga mutum sama sai ya faɗar da shi ƙasa sai gabobinsa su tsuntsinke a shanin Allah haka yi musu Allah kiyaye mu wa tilka kaga wayancan masu taurin kan nan Allah ce su ne adon adiyawa su ne adiyawa sun yi taurin kai a bayan ƙasa to ka duba ka gansu ko za ka ga sauransu akwai sauransu babu su abin da ya sa aka musu haka jihadu bi ayatar biyu sun jaya ne ma'ayoyin ubangijinsu wa sauru suna sun saba manzannin Allah jam'u jam'u li'anna mu an asa wanda domin wanda ya saba manzon Allah daya asa ya sabi jami'a rusul dukan manzanni lishidakin don taruwansu a asalin abin da suka zo da shi shine tauhidi idan ka saba musu ka saba ma guda ɗaya daga cikinsu to ka saba ma duka kuma ka saba ma Allah Allah kiyaye waje wata babu sun bi amurar umarnin kulli jabirin dukkan mai girman kai anidi mai taurin kai wato wanda yake taurin kai ma gaskiya min ru'a sayin na shugabanninsu wa udbu aka biyar to sun bi dukkan mai girman kai suka yi taurin kai ma Allah kuma bayan haka wa biyu sai aka biyar da su fi hazihi duniya wannan duniya la'anatan tsinewa Allah tsine musu wa yawmal qiyamati ran tashin kiyama ma da a tsine musu Allah ru'us da halakar talikai a ce ina adiya suke Allah ya tsine musu saboda me ta wurin kai suka yi ma Allah kaga ba abin da suka cuci Allah da shi to ala na madalla inna alam adiyawa ka san adiyawa kafaru su yi kafirci su yi ma Allah kafirci rabbahun ubangijinsu ala na madalla budan Allah nesanta adiyawa daga raman Allah su wane ya ce kawai hudu mutanen annabi hudu Allah ne ya santa su da rama Allah Allah kiyaye mu وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب وإلى ثمود قسم موداوا an aika musu a hau dan uwansu na kabila salihu annabi salihu ana ce masa hadibul anbiya shine mai huduwan annaba yana da fasaha ainu to an aika musu annabi salihu daga zuwan sai ce kala ya ce ya gani ku mutane na ibudullah ku bauta ma Allah wannan bautan Allah nan ba shi ne abin da aka halice ku yi shi ne abin da ake fada mutanen ɗin nan masu yi shi ne yanzu ma ake ce mana mu yi bautan Allah mu ɗayanta Allah malakun min lahi ba ku da wani ubangiji gairu shi ba Allah ba wa shi Allah kadai ne ubangijinmu huwa sha kuma Allah shi ne ya fare ku bayan da ba ku nan min al'adu daga ƙasa ya hacci ubanku annabi adamu wasu mara ku ya rayar da ku fiya cikin ƙasan ya sanya ku masu raya ƙasa kuna noma ta kuna shukawa kuna gine-gine ga shi dai yanzu duniya aka mata ado ana ta yi ana ado fasafiru to ku nemi gafararsa daga kafirci sun matubu ne sannan ku tuba ga Allah ku tuba masa ku koma ka bi shi inna rabbi ubangiji na karibu yana kusa talikansa da sanisa mujibu masani ne mai ansa addu'a ne ga wanda ya roƙe shi Allah muna roƙonka rahamanka قالوا يا صالح قد كنت فينا مرج قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب kalu sai suka ce ba su amsa da cewa za su bi Allah ba suka ce ya salihu kai salihu karkunta ka zama fina cikinmu marjuwan wanda ake maka tamani da muna tun za ka zama shugaba da kan halinka ne da kyau amma tun da kamar cewa bi Allah ne nan to yanzu kan mutuncinka ya faɗi kabla za gaban wannan da muna sa ka cikin shugabannin garin nan ka ji sharrin ce nan abinda ake rudin mutum da shi kenan da kai mutumin kirki ne amma tun da ka haku wannan magana wai a bauta ma Allah kuma mutuncin ka ya faɗi yanzu hatan hana ka hane mu an na abu da mu yi bautan ma ya abu da wani abin da iyayenmu suke bautawa na gunki yanzu wannan gumaka mu basu kai ne za ka umarnin da wannan wayan da na mu da fi shakkin muna cikin kokonto ma cikin mimmatar una da zafin da ke mu cewa Allah ɗaya nan muna kokonton Allah ɗaya ne muribi kokonto ko mai abin da mutum cikin kokonto wato ba magana kenan ya ga gaya musu ba kala
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير kala ya ce ya ƙaumi ku mutane a rayatun ku ban labari yanzu in kuntu na na zamo ala bayyana kan hujja na annabci ni rabbi daga ubangiji na ya zaɓe ni ya bani annabci wa ta ni ya bani rahamatan rahama minuna shine annabci yanzu fa man yansurni wa zai taimake ni min Allah ga Allah in asaito in na saba masa amma ban baiwa irin wannan idan na bata to wa zai amfani ne ni kuma cewa sai za ku cewa zan zama shugaba gaba ina ruwa da shugabancinku kai fi ma jazi ne ba ku ƙara mini komai a cikin umarninku da kuke mini waye in bauta ma gunki in bar Allah gaya taksi sai tabira kuna neman tabar da ni ne in na bi ku ma'ana ku bar labari in na kan hujja na Allah da annabci wanda yake abin kuma daga ubangiji na ne ai babu wani mutumin zai hana in na saba masa yi min azaba in na bi ku ku da ba ku san Allah ba na sabi Allah ai ba babu mai karin daga zarban Allah a lokacin in na zama haka ai na zama tare da yake ne na tozarta alimin da Allah ya bani mai daraja na annabci kai kun taba ganin in tambaye ku kun taba ganin annabi ya zama kafiri ba haka ba babu annabi masumi ne to ba zan zama kafiri ba wannan shine ya mayar musu da magana ne daidai inda abinda suka gaya masa kun taba ganin annabin Allah ya bar annabci ya zama kafiri babu to ba zan yi ba Mhm.
ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم
sai suka ce menene ayan din da ka zo da shi ya ce ta faɗa abin da suke so ya kawo musu sai suka ce wa suna neman ya fitar masa ta- taguwa a jikin kabba taguwa ta fitar daga kabba shi kenan sai ya yi alwala ya sallah raka biyu suna ganinsa sai ya roƙi Allah sai ya fitar masa taguwa babba wanda take da jiki bidi-bidi da ya roƙi Allah sai suka ji dutse yana yin numfashi irin na mai haihuwa shi ke nan dutse sai tsage sai ga taguwa sai ta fito kamar yadda suka siffanta babba in kan kana ta nan na ba kai saka ka hangitar ba katuwa ne shi ke nan ita ma ta fito din a lokacin lokacin sai ta haifi marakin taguwa shi ma babba kamanta to shi ne ya ce musu to da ta bido ya ce musu to hazihi wannan karku yi munna na katun layi taguwan Allah ne don ya san su masu taurin kai ne lakum ayatan ita alama ne na annabci na gare ku ku kuka nema taguwa ce ta Allah ku kiyaye ta sai ba su kiyaye ba sai suka datse ta suka sare ta wanda ya sare ta shine kudaru amma da umarninsu fazaruwa ku bata takunta tafi Allah a cikin kasan Allah taguwan Allah ne ku bata ci abinci ta kasan Allah don dama garin su rijiya ne ne wanda yake wadatar su idan ta sa baki sai ta tsotse duk a iri ba wanda bai samu ruwa ba kafin gobe sun samu na sha to ce ku batta ta sha ruwa ta ci abinci a kasan Allah la ta masu sun kada ku shafe da da mummuna mu wato an raba ta ga Allah kowanne taguwa ma na Allah ne amma wannan don akwai abin mamaki don ba taɓa ganin dutse ya aiki mai taguwa ba saboda haka to saboda haka kada ku shafe ta da muguwa mu fa ya kuza kuma azabun aribu sai azaba makusaci ya shafe ku don kun taba taguwan Allah a ƙasan Allah yana ƙarfi mu in kun dace ta
فأروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكنون
dama ya ce kada su sare ta ba ga ruwa sai suka datse ta da imuninsu udaru ya dai datse ta faƙalo ya ce salu ya ce to kun sare ka to abinda zan gaya muku kun taɓa taguwan allah a ƙasan allah kamata ku ji daɗi rayuwanku fi daɗi kuma a gidajenku salasata ya min kaɗai kwana uku Allah zai halaka tun da kuka dace ta na gaya muku hikima cikin haka ita da aka dace tagon yan nata an ce ta kwana uku tana kuka kan uwanta sannan ƙasar dutsen nan ya je ya buɗu ta shiga to alaman halakansu shine ranar farko fuskansu zai fatsi kowa fuskansu ya fatsi rana na biyu fuskansu zai ja rana na uku za a halaka su za su baki fuskansu zai baki to kuma za su halaka ya ce to kamata wutar salasata yami zalika wannan kwana uku din nan wa'adun alkawari ne na Allah ba zai karu ba gaira magzubin ba kuma abu ne wanda za a karanta shi lalle bayan kwana uku kuka halaka tun da kuka halaka ta mu je
فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز falamma ja amruna lokacin da al'amarinmu ya zo na halakar da su najjai na salihu sai muka tsirar da salihu ya fita garin lafiya wallazina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani da shi su dubu hudu suka fita a cikin wannan azaba da me ya Allah ce bi rahmata da rahmata tausayi mu su ba su yi laifin ba saboda haka za ka fuka tsirar da su min wa min hizi daga kunyatan yau maizin ranan ranar wannan ranar ko yau mai izin yau mai izin ko yau mai izin ko yau mai izin bi kasu limimi iraba wa fatiha ko amma ta fata don lafawa ya zama munafi kenan an lafa shi ni daga cikin hisi to shi kenan muka tsirar da su daga azaban azaban kunyata na ranar kunyata inda rabbaka ka san ubangijinka Allah huwal qawiyul azizu shine mai karfi mabuwayi Allah ne mai karfi mabuwayi muje وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديرهم جاثمين
wa'azan sai hatu sai tsawa ya kama allazi na zalamu wanda suka yi zalunci suka yi kafirci suka yi mushirkanci suka yi sabon Allah suka zo suka datsa taguwan Allah fasbahu suka wayi gari fi derin cikin gidansu ja su mina dudurgushe tsawa aka yi tsawa idan mutum ya tashi sai ya kifi kan gwiwarsa sai mutu ka san sha'anin Allah abin tsoro ne yanzu ko a hadiri wani lokaci wani tsawon in ban da haman Allah mai zahar alaka Allah kiyaye mu ka Allah mu yanau لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود
ka Allah mu yanau ka ce su bai su zauna fiha cikin duniya ba ko kuma cikin gidajensu mai da- mai darajar da ya ruɗe su ala na madalla inna samudan kaga samudawa kafaru rabban su yi ma ubangijinsu kafirci saboda haka kai ma ka kiyaye kafirci ma Allah ala na madalla baudan me santa ga rahama ya tabbata li samudin ga samudawa mutane annabi salihu لا بد لثمود يكون لثمود لثمود بالصرف وتركه ko ka ce ka kai sarfu sai ta lisamudi ko ka bar ka ce lisamuda duk ɗaya ne kabila ce wanda aka yi shi eh, ta ta rayu da annabi salihu wanda ta saba ma Allah shi kenan kuma Allah ya halakar da su dama haka yake al'adarsa ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بإبل حنيف waɗamma yayin da rusulana manzanninmu suka zo ma ibrahim bilbushir da albishir shi ba ce an aiko a ibrahim ba sai aka ce lokacin da manzanninmu suka zo suka masa albishir albishir din in ji abdullahi abbas ko mala'iku ne guda uku da jibrilu da mika'il da israfilu ko mala'iku ne guda tara ko mala'iku goma sha biyu amma ba su wuce goma sha biyu ba amma sun zo matsasifan mutane ne annabi ibrahim ya yi tsawon kwana har shekara ɗari da hamsin da biyar tsakaninsa da kakansa annabi nuhu shekara dubu biyu allah mai iko duniya fa ta daɗe kada ta rune ka tsohuwa ce ba za ka daɗe kamar na annabi ibrahim din ba balle na ka sakan annabi nuhu kada ta nune ka shi kenan shekara tsakanin su shekara dubu biyu da shekara ɗari shida da arba'in tsakanin annabi isa haka kuma da shi ya shekara ɗari da tamanin ya fi babansa kenan ya fi babansa tsawon kwana babansa shine annabi yaqub annabi ibrahim sai kuma annabi isaka shi ya shekara 147 shi ko bai kai kakansa ba kaji yadda duniya da ke wani lokaci mu ya tun ya tsayen kwana ɗansa ya gaje shi a tsawon kwana wani lokaci ɗan ya fi uban wani lokaci dan ya kasa uban saboda haka kada ka yi wata ka ce ubana ya tsufa ni ma dan tsufa a'a ƙila kai ba za ka tsufa ba to saboda haka a kula Allah kuma ya taimake mu lokacin da suka zo madasa da albishir wani albishir shine ɗaya da jika suka ce masa zai haifi ɗaya kuma zai hari ɗan ma ya rayu ya jika su gansu su kuma lokacin tsofi ne ka zauna ya ga albishir ko ko albishir ka san yanzu a ce maka gashi za ka yi tsawon kwana a fada maka shekaru ai ma wannan abin albishir ne da ma'asun manzannin suka zo kalu suka ce salama gaisuwa ba su ce assalamu alaikum ba da ma'arifa sai suka ce salaman gaisuwa kala sai shi ma ce salamu gaisuwa a kanku shi ma bai ce musu assalamu alaikum ba tun da ba masa ma'arifa ba na kira ne suka gaishe shi shi ma ya gaisa musu na kira fa malaminsa bai zauna ba an ja sai ya kawo musu bijilin hanizin da naman maraki soyayye shi annabi ibrahim mai tanadi mai baki ne in gari ya waye ya tafi mil uku don ya taro bako ya zo ya ce da shi shi kenan bako yana da daraja abinda yanzu aka muka aka aka haramta aka haramta mana samun ladansa annabi ibrahim yakan tanaji abincin bako ya je ya taryo bako har mil uku zai je ko zai samu bako ya zo ya ci abincinsa an ce wata ran annabi ibrahim yana zaune sai bako ya zo masa sai ya ga bakon kafiri ne sai bai karbi bakon ba sai ya tafi bakon ya tafi saboda bai nuna masa karamcin da yake yi ba sai da ya tafi sai Allah ce masa Ibrahim ya ya kai da bakon da na aiko maka ya ce ubangiji na naga shi kafin ya ce kai ne ka san kafinsa ko ni da na halicce shi ya ce Allah kai ne ya tuttuke ka ne musu sai da ya tafi iri yana nema sannan ya samu bakon da yamma suka komo ya karanta shi to bako kaga da mutanen da suna da baki in ka yi gida kana ka yi zaure ka yi ɗan ɗaki ta waje saboda bako ko zai zo ka karɓe shi ka ba shi abinci ya gama bukatun sai tafi amma yanzu mutanen yanzu da sai su yi gida sai su katangance gidansu da wani karfe mai karfin abina kofa mai karfi wanda in mai gidan ma ya zo sai an buɗe masa daga shi kanta kuma za a rufe kaga ba zai ba goma ko da shi ne ya kira ka sai ka bi hanya hanya ka ga shi inda a gidansa ne to wannan baƙo in ya sauka a gida dai sauka da arzikin sanji annabi abinda za ku bashi abinda za ka ba shi shi ne arzikinsa to abinda kuma ba shi nan kafin ya zo sai Allah turo abin ya turo muku in ya zo da safe ya ci abincin ya tafi kuma mutanen gidan dukkansu Allah gafarta musu to kaga yanzu babu yin bako musamman bakin ma wanda ake yin irin na da kaga almajirai ne wani in kai wani bakon ka sauke shi ya kwana yana karatu a gidanka yana to to yanzu ba a yin bako an ci gaba ba a ci gaba ba wala mara ya biyan lokacin da ya ga hannayensu la ta sinu layi ba ta isa ga abincin ya gaba su san bin ba na kira sai ya yi gaddamar su wa jasa ji khifatan tsoro minhum nasu a zuciyarsa sai ya firgita da su yaya ba ko za ka so in baka abinci baka ci ba ne ajiye imtiyar don hannuwansu daga cin abincin fa mu ya ji tsoro kansu gare su kada ko da su haice su ne al'adar mai hanci in ya zo ba zai sake da kai ba balle ka lura da shi to saboda haka sai annabi ibrahim sai ya ji tsoro bai sake da su ba kuma kalu sai da suka ga bai sake da su ba suka ce masa la ta kar ka ji tsoro inna mu usunna an aiko mu ne ila qaumi lut ga annabi mutanen annabi lut mu ko ba mutane bane ba mu ci abinci suka waye masa kai mu ba masu cin abinci bane wa mulatu da matan annabi lut shi annabi lutu dan dan uwan annabi yaqubu ne wa muratu matan annabi yaqubu qa'imatun tana tsaye tana hidiman baki ta kai ta kawo ta musu wannan ta yi musu wannan sai ta je tana suna gaya mijinta kar ka ji tsoron ba mu ci abincinka ba kuma mu an aiko mu ne zuwa ga mutanen annabi lutu tana tsaye a waje ɗaya tana ji tana hidima Allah ya ce falaikat sai da ta yi dariya don mai istifsarin biya na kyau saboda halakar da mutanen annabi nuhu sannan aka ƙara mata albisu da ita da shi fabashar na ita kuma da ta yi dariya ta yi murna akan halakar da mutanen annabi nuhu sai muka mata albishir bai aka ce ita kuma za ta haifi da isaka kuma wannan ita albishinta ne bayan wa mizwarai bayan annabi isaka da za ta haifa shi kuma zai haifi da yakuba annabi yakubu ɗansu kuma za ta yi tsawon kwana har ta ga annabi isakanta da jikanta yakubu kajin murna kan murna Allah shi yake wa mutum haka ƙayar ta ce ya to murna ya yi girma faƙalarsa ta ce ya wailata kai tona wannan kalma ne ake faɗi lokacin jin wani al'amari babba a alidu yanzu zan aihu a sai wani ajujun gani ni na tsufa ina da shekara 99 zan aihu ka san Allah shi ke kyautuna wa haza bali wannan miji na ibrahim shan shayan tsoho ne yana da shekara 120 yanzu za mu aihu Allah kenan inna haza wannan jita da shay'un ajibun abu ne abin mamaki an yi wula da haifi ɗaya liharamai ne ko tsofi biyu mata mafi yawansu a cikin ilimin istikrayi mafi yawa suna barin al'ada daga cikin tsakanin shekara hamsin zuwa sittin amma an sun sittin kan an bar maganan haila in ba haila kuma ba haihuwa to ga wannan a cikakken sittin ɗin mata ƙara shekara talatin da tara ƙalu suka ce ƙalu suka ce mata a a ta ce bina yanzu mamaki zaki min amrin la daga umarnin Allah al'amarin Allah kuma da mamaki ne zaki aihu da ke da wannan tsohon da ki ga ɗanki da jikanki rahmatullahi rahman Allah wa barakatu da albarkun Allah ya ga albarka ba wasa ba ne da rahaman Allah da albarkan Allah zai tabbata alaikum kanku ahlul bait mutanen gidan annabi Ibrahim innahu shi Allah hamidun abun godiya ne abun godiya ne sama da ƙasa majidun mai daraja ne Allah mai girma ne فلما يعين ذهب عن إبراهيم رو da firgita ya tafi ga annabi Ibrahim shi dama ya firgita da bakinsa wannan ne damuwansa matansa ne albisu din na ta yi munna amma shi yana firgici ne to da firgitan ya tafi wajen da sai albisu kuma zo masa cewa dai a yi fida har za a yi masa jika sai ya zo jadiluna yana musu da mu yana jayya filulin cikin sha'anin annabi lulu inna ibrahim ka san annabi ibrahim la halimu mai haƙuri ne ko yaushe allah ya kan nabi annabi ibrahim mai yawan nitso ne awawun mai yawan nishi ne wato nishi shi nishi ga masu tsoron Allah shi ne suna yin haka cikin dare munibu mai yan komawa ga Allah rajawu fakala lahum ya ce musu to yanzu ku ya koma ga bakinsa a ta haliku na halaka ƙaryatan algarya fiya cikin ta akwai sun sumiyati muminin akwai mumini dari uku kalu sai suka ce la ba za mu yi haka ba kare ce a fataliku ne yanzu za ku halaka karyatan alkarya fi ya cikin akwai mai a ta mumini dari biyu suka ce ba za mu yi haka ba kare ce a fataliku ne yanzu ku halaka karyatan alkarya fi ya cikin akwai arba'un mumina mumini arba'in ya suka ce ba za mu yi haka ba kalu suka ce ba za mu yi kare ce to a taliku ne yanzu za ku halaka karyatan alkarya fiha arba'ata shamuna a cikin garin akwai mumini mumini goma sha hudu kalu suka ce ba za mu yi haka ba kala ya ce a fatalikuna za ku halaka alkarya in ka na fiha muminin wahidu idan mumini ɗaya na cikin alkarya za ku halaka alkarya kalu suka ce la kala ya ce to inna fiya nuna a ciki akwai annabi na sanin shi shi mumini ne ya san shi annabi nudu mumini ƙalu suka ce gano alau bi mamfiya ai mun fi ka sanin wanda suke cikin garin falon ma da al'ala majalar rahu lokacin da ya tsawaita jayayya da su ƙalu suka ce ya ibrahimu suka ce ya ibrahimu kai ibrahim a hannun ɗan haza ka kau da kai ga wannan jayayya da mu cewa da mumini a gari za a halaka inna shi fa al'amarin ɗan jami'ar rabika umarnin ubangijinka ne ya zo musu na halakarwa shi ya sani shi ya san shi suka saba wa inna su mutanen atihim azabun azaba da ya zo musu gairu mazdudin ba abin mayarwa ba lalle za su halaka za a halakar da su saboda mai sun suwa ba sami Allah suka rabu da annabi ibrahim sun je gun aikan da aka musu na annabi lutu suka tafi garin da yake don garin annabi lutu ana ce masa sadum a ƙasan hims ne shi ma ƙasan iraq ne tsakanin da da tsakanin garin da annabi ibrahim yake mil goma sha biyu ne sai suka je da rana wani malin ya ce sun je da rana suka sami annabi nunu da suka sami annabi nunu wani malin ya ce yana yin itace kirare zai kai gida suka sami shi wani falin amma aka ce musu kada ku halakar da su mutanen garin sai annabi nudu ya musu saida to shi kenan suka same shi suka ci mu bakin ka ne ku baki na eh sai ran sai baci don za ya gan su kyawawan samari ne gashi kuma garin aikin da suke yi sai sai su to wuce mu je gida suna tafiya ransa yana mace ya ce kuna sani da wannan gari shine mafi siyan gari a duniya suka ce a ba mu sani ba ce ka fada to shi kenan ba zai gaya musu ga abin da ake yi ba amma ba sana mace suka je wuce gaba sai ce mutanen garin nan a sai suka gabu da mutanen garin suka wuce su da su je gidansa sai suka yi gibce mai yan uwansu da ido wato an yi an kawo samari da su yi abin da za su shi kenan sai ya ce wannan gari su ne mazintsiyan mutane a duniya sai jibrilu ya ce ɗaya suka yi gaba suka samu wasu ma shi annabi nudu ya ce wannan gari su ne mafi tsiyan gari a duniya ya ce biyu suka yi gaba suka gama mutane suna murna suna kimce mai ido za a yi tsayayen to shi kenan annabi lulu yana gani mala'iku kuma suna gani sai ya ce musu wannan gari fa su ne suka fi kowa tsaye a duniya sai ya ce to hudu ya shiga ya musu sai dan matsayata ne su masu sabon Allah wala ma jarirun na lokacin da manzanninmu suka zo wala ma jarirun lokacin da manzanninmu suka zo ga annabi dunu si abin sai bakin cikin da su da dalilin ganinsu bakin cikin baba ba saukan baki yin bakin cikin ka yi mutum mai daraja a wadatar shi ko kai za ka daɗi yanzu wani ya zo gidanka aka walakance za ka daɗi to sai ya yi bakin ciki walaka biyu zara ya yi kuntatar zuciya da su ba dama da annahum domin su hisanin ruju masu kyawun fuska ne fi surati cikin sifar aliyafin baki fa hafa alamu sai ya ji tsoro masa kwamu mutanensa wakala annabi nuhu ya ce ha za ya mu asib wannan rana ne mai tsanani rana ne mai tsanani to mu je wajahu kanmu mutanensa sai suka zo bayan ya isa da bakin gida akwai matansa mai shari sai ta fita sai tana gaya mutane yau akwai baki samari a gidan annabi dudu to shi kenan sai suka zo yura wunda suna sauri ilayi zuwa ga annabi dudu wa min gaban haka kuma tun da ban zuwan su kanu sun zamo ya maluna sayyati suna aikata mummunan abu shine lulu suna bin bayan mazaje ban da mataye haka suke yi dama suna yi sai aka zo aka ce sun yi baki aka je aka sanar da su bayan su wadda su gansu sun gansu wanda mummunan abu ne an ce tun farkon duniya Allah bai bayyana wannan sabon ba sai zamanin annabi dudu Allah kuma ya batar da wannan zaman da aka halakar da su ba a yi sai wannan mutanen zamani na ƙarshen duniya shi ne suke yin dudu Allah kiyaye har kana ji gwamnatoci suna ce sun ba da izini a yi dudu an yadda wani namiji ya auri namiji ƙarshen zamani ƙala ya ce ya ga kun mutane haula kun ga wayannan banati ya'yana ne na kai na ku aure su in kuna bukata kunna asharu lakum su suka fi ku ko tsarki daga bin bayan mazaje wayannan su sun halatta muku ya'yan na amma wayannan ba su halatta muku ba suka faɗi haka shi kenan kuma fatakula ku ji tsoron Allah mana inda mai tsoron Allah ba cikinsu wala ta wuce ni kada ku kunyatar da ni filafi cikin bakina ku kunyatar da yi baki ku kunyatar da ni kada ku yi haka shi kenan su dai suna ɗauki yau za su yi abinda suke nufi nudu ya musu nasiya ya ce alaisa minkum rajulun shidu yanzu a cikin nan babu wani namiji wanda yake cireye ko ya taimake ni ko ya hana ku babu wanda zai umarni da alheri ya hana aikin mangari a sai babu a cikin ku in ji annabi ludu قالوا لقد علمت ما لنا في مناسك من حق وإنك لتعلم ما نريد ƙalu suka ce lagalimta ka sani kai nuhu lulu malana min banani cika min haƙi mu ba mu da wata bukata a yayan kamata ba ruwanmu da su mu gaya maka wai ne kai ma da kake magana allata alau ma ne kun san a kasa abin da muke nufi bakinka muke nufi ba wani abu muke nufi ba saboda haka abin da muke nufi kenan mu zai ke mu mazaje a duwarsu amma ba yayanka ba ba ruwanmu da su kala قال والذي بكم قوة نواوي إلى ركن شديد
bakin da suna jinsu abinda suke yi ma annabi lulu suna gani kala sai annabi lulu ya ce lau an na liku watan da ni ina da ƙarfi dai zan iya yakanku au awi ko kuma in taro ila rukunin zuwa ga wani dangi shadidin mai tsani mai ƙarfi da dabbadishtu ku da na damke ku da na yi fara da ku to ba zan iya ba da ina da na dangi sun tattattu zai muke ne to ba da shi kuma da ina da ƙarfi da na yake ku ba da shi to mala'ikun suna ji suna gani abin da ya same shi na damuwa
قالوا يا نوح إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاصل بأهلك بقدر من الليل ولا يلتفت لكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
ƙalun suka ce mala'ikun suka ce masa ya lulu kai lulu kada ka damu inna rusulu rabbika mu wanzanni na ubangijinka lam yaslu ilaika ba da su sadu da kai su bata maka rai ba wannan abin ba zai yi ba abinda suke nufin dama ka ce sun san sun san sun san abin sun san abin da kake ka san abin da suke nufi to ba da su samu abin da suke nufi ba shi ke nan ba za su samu abin da suke nufi ba kai dai fasir ka tafi bi alika da iyalanka bi gidi min daidi da yankin dare idan na dare ya sha biyu to ka fita garin da mutanenka wala wala zamin ku hadu kada ma mutum ɗaya na ku ya waiwaya balle ya ga abin da zai sauke su sauka musu don za su kamu da bala'i kada wani ku ya waiwaya liyayi la yara azima ma yanzu biyu don kada ya ga babban abin da zai sauka musu in lama suka sai dai matanka munafukan nan ita ko ku ko ko kada kada fita da ita ko kuma ita za ta waiwaya amma ita ma halakan da ya same ta inna ita kam matanka musibu ha ma asabab abin da ya shafi mutane ya same mutane zai same ta fakila an ce ba ta fita ma da su ba wakila an ce har ta fita sai ta waiwaya sai ta ga ba wuta ya kama garin sai ta sai ta juya tana waga wahu kai ta mutane na sai dutse ya zo ya jefe ta sai Allah ya halakar da ita da su inna mawidahum subu alkawarin halaka su ka sani da asuba ne saboda haka ne ba da dare ba ne sai asuba ya yi faƙala wurida sai annabi annabi nudu ya ce in haka ne kan uridu a ajalamin nazika ina son mafi gaggawar da haka a yi tun asuba bai ba ƙaluka suka ce haba nudu kada da cikin wannan bakin ciki kana kuce alaisa su bi karibu asuban ba kusa ba ai kusa ne kusa ne asuba yanzu za su halaka kuma alkawarin ubanka gijinka da asuba ne to shi kenan sai sai sai sai sai sai nudu ya fita da mutanensa su kuma asuba ya yi da suka zo sai suka nemi suka bude su bude kofa da su shiga sai jibrilu ya nemi shi ga musu me zan musu sai ya masa izini suka bude kofa da suka shiga sai ya nemi izini me zai sai ya ce ka kada fukafukinka a fuskokinsu jibrilu ya kada fukafukinsa a fuskokinsu idansu ya shafe ba maka cewa ba idon ma babu shi da fuskan da duk ya zama daya shi kenan ya daidai fuskan da goshin ɗaya ne suka zama ba su san hanyar da za su bi su tafi ba suka juya suna ce annajata najata mu gudu mu tsira mu gudu mu tsira a gidan lulu akwai masu sirri sun mana sirri wasu sun makantar da su kai lulu ba sun ma lulu ba ne ba kai lulu za ka ga abin da za mu yi da kai gobe shi ya tafi lulu ya tafi ya tafi garin annabi ibrahim mene فلما جاء أمرنا لوكتين الأمر منا هلكت da su ya zo da wani lokaci shine da asuba da asuba ya zo da sai muka sanya aliha saman garin safila shi ne kasan garin aka ɗauki garin aka cicciba shi jibrilu shi ɗaya ya yi saba da su sai da ya yi kamar da ya shafi samaniya sai ya juyar da su sai suka kife Allah mai iko shi gana to hada safila bi an rafa ha jibrilu jibrilu ya daga garin ila sama ga sama wasu kada juyo da ita juye kifar da ita juye ila alin kasa wa amlana alayhim alaiha muka yi ruwa a kan garin madarin a yi jihar da misjini duwatsu da bau da gautan jahannama gun sai zama gaban tafki ya zama tafki kawai manzudin wanda yake mai bibiya ba jiba daidai ba aka yi jifarsu da duwatsu na wutan jahannama musawwamatan wanda aka mata alama kowa akwai sunan wanda za a jefi su daga ina ya ce inda rabbika ƙudan ubangijinka wa mahiya ita garin fa ba ta zama mina zalimi daga zalimai bi ba yikin alisa ba su mutane maka ba garin ne ya su je gun su ga ikon Allah wani malamin mu shehu idris mutumin sudan ne ya ce shi ya taɓa zuwa gagari ya zama kamar tabga ne gun kawai baki ruwa bayi ka ruwa bayi da ruwa baki su ta allah kiyaye mu ya halatta a yi sallah a mota ko taimama a mota abin da ya kamata da in mota ne in za ka hau in lokaci ya kusa ka yi sallah ka yi sakka gabatar da sallanka ka kafin ka shiga in ba ka da mutuncin da za a da ita motar saboda kai da ta tsaya amma an ka san motar kana da mutuncin da ta tsaya kamar motar kasuwa ne kamar motar kasuwa ne in ba kamar misali kamar motar an ka shiga da ku tafi lagos kun tashi goshin azahar to sai ka yi sallan azahar da lasar tun ba ci bai yi ba don ba za ka ce musu tsaya da ka yi sallan ba amma in ba haka ba in ba tsaya ba in ka tashi kamar yanzu da rana lokacin azahar ba ta yi kusa ba to sai sai ku ta tafiya har dai sai lokacin da kuka je ko dare yayin ma suka sauka sai ka raba sallolin amma ba ka yi sallah a mota ba ba yi balle taimama taimama kuma an ce sai da kasa sai an samu kasa kasan ma ba siminti ba yawa ko dutse to za a yi yawa to in ya zama ba haka ba to sai ka jinkirta sallah a yi taimama taimama kashi biyu ne yadda ka yi duka in kai niyan taimama ka ce bismillahi shi kenan sai ka shafa ka shi shafa hannunka haka ka shi shafa haka ka shafa haka sannan ka sake yin haka ka shafi ka shafi damtsinka haka shi ne za a yi turma in kai haka ya wadatar ba sai ka shafi kafin ba
ya saka matarsa saki uku a rubuce kuma har ta kwashi kayan ta bar gidan shin malam wannan saki ukun ya tabbata domin ya ji an ce mutumin da ya sake matarsa suke uku a lokaci guda a musulunci sake ɗaya ne shi ne yake son ƙara bayani a wancan malaman zamani sun ce sun ce wai saki uku gaba ɗaya saki ɗaya ne amma abinda malaman mashaba suka hukunta in ka saki mata uku gaba ɗaya saki uku ne in ma ka sake ta kace goma ne to ukun dai za a ɗiba in ka ce dubu ne ma ukun za a ɗiba amma don da farkon musulunci mun sha karatu a ƙura'in nan akwai abin da ya faru so farkon musulunci da musulunci gaba ya yi ta gyara shi farkon musulunci in mutum ya saki matarsa saki uku hakan ɗauka shi kaɗe ne to har aka zo aka yi shika uku a gaban annabi annabi sai ya tashi zai tafi annabi yaya an saki mata shikar uku ka tashi ya ce za ku ƙona ni da wutanku bayan ga ƙur'ani a hannunmu saboda haka sai aka nuna sai saki hukun nan ba a yi da shi ba kan ai ba a jin daɗinsa amma in an yi ya saku to aka a zamanin sai duna abubakar aka yi saki uku sun ɗauki abin da su shiga ɗaya ne to har lokacin da sai duna umaru da farkon halifancinsa aka saki uku ya ce duk wanda ya sake matarsa daga yau shika uku shika uku ne saboda haka kuma wannan ne malamai suka malaman wasaba suka ɗora shi don kada a yi wasa da shari'an Allah domin saiduna umaru Allah Allah masu bai wanda annabi ma sai da ya ce in kana fi ummati muhaddasuna fa umaru minhum idan a cikin al'umma na akwai wanda za su faru abu ya zama addini umaru ne daga cikinsu to saboda haka annabi ya masa wannan saida kuma annabi ya ki wancan shika uku saboda haka shika uku shika uku ne in ana neman a halakar da mutane yanzu sai a rika ce wai shika uku shika ɗaya ne ba shika ɗaya ba ne shika uku ne in mutum ya sau matarsa uku to uku ne ba wani dabarar da za a yi sake mace cikin rashin lafiya a addinin musulunci ya saku amma in mutumin ya sake ta in ya mutu za ta gaje shi ko ta auri wani tana gidan wani miji da wannan rashin lafiyar ne da ya sake ta ya mutu to daga gidan wani miji za su zo ta gaje shi don dama ba an ci ba a ce a yi haka ba to sake mace cikin fushi to ni ban san yadda za a yi mutum a sake mace ba fushi aka yi ba ko za ka nuna mu duk wanda ya sake matarsa ya fushi wani dabara ne mutane suke yi mu suna tambayar maka in ka yadda sai su halaka ka annabi ya ce in da ka fata ana ba da amsan fatawa kafan ka daya a wuta ne daya aljanna in ka bi son zuciyar mutane sai ka halaka saboda haka ko kun san yadda za a yi a sake mata bai fushi ba duk mijin da ya sake matarsa ya fushi ne to saboda haka sake mata fushi ya ya tabbata wani ya ce assalamu alaikum da fatan malam da shawarar lafiya yace mutum ne yake mashabar malikiya in ya tafi inda ake wata mashaba zai iya bin wannan mashaba ko zai ci gaba da nasa
in ya so zai bi wannan ba laifi amma sanin mashabar din mashabar din ba sanin masaban nan sai ka kewaye sai ka kewaye da karatun na fikihu da hadisi yawa da sanin abubuwa da yawa sannan ka canja masaba amma yanzu kamar mutane yanzu suna canja masaba ma ma ba sani ba sai ka shiga wannan masaba da wannan saboda malaman su sun yi karatu amma karatunsu na fikihu na addini bai zuru ba sun yi karatun larabci da nahu ya iya nahu za ka ji yana mai amma ba karatu ba ne to saboda haka wanda ya san hadisai ya san na fikihu sosai sosai to shi ne zai canja zai iya canja mene masaba yanzu akwai a cikin akwai wani littafi wanda yake cikin hudu na wanda ya hada masaba guda hudu in ka duba canje mazhabar na sai malami saboda haka dai ya kamata a yi haƙuri abinda muka samu malamanmu na kai don Allah mu yadda sun yi karatun addini na su fi mu duk wannan surutu da ake wallahi ba irin karatun malaman da ba har na kan ji wani ya ce wai da lokacin jahiliya ai tun da ƙur'ani ya zo ba jahiliya duniya ko malaman da suka wuce da har abada ba za mu yi karatu ka wuce ba har abada sai dai baka duba tarihinsu ba ka duba infakul mai suri ka gani dan muhammadu bello dan shehu su an hojo irin karatun da ya yi abun iyayensu da yayinsu da almajiran gidansu yanzu kaman muktasari na a malaman zamani da wuya wanda zai karanta da mutasar amma shi da baiwansa mutasar din ma sai da ya karanta a goma da har sau goma karatu sosai ka duba kamar abin nan na shehu abdullahi eh shehu abdullahi don hudu ka duba littafinsa shi ma wanda ya yi ka ji fannin karatun da suka yi tuku kafin su ce a ce musu sun maluma ne yanzu duk malaman zamanin zagin baki ne ake a buhari to shi shehu abdullahi tun yana ɗan shekara goma ya haddace yana zuwa makaranta da shehu ɗan hodo wansa a gun malam muhammadu raji ran da shehu ɗan hodo ya sauke da ya sadakan ya sauka sai aka samu shi ya haddace littafin yana rakiya ne kawai to amma ka ji irin karatun da su to amma sai ana cewa yanzu dai akwai zakin baki amma ba karatu ba ilimi kam mu je Allah ce muke mu duka ba
Allah ya ce yana roƙon malam shugaba su mai akan Allah shi da masu ƙararsa Allah shi ne mana duk gaba da yawa. Allah ya mana haka duk gaba da yawa. eh ya kamata bayan Allah eh eh eh bayan bayan Allah in Allah ya yarda ran Lahadi za mu rufe karatun Qur'ani amma ina roƙo ina fata don Allah irin jama'an da suke halarta nan da Allah kan da wani ya zo bai halarta ba saboda addu'ar da muke yin nan da kun san gun da muka ɗauko shi da ku ji masu tafsiri da yawa amma ba su rinsa wanda wannan addu'ar shi abdullahi gwandu ne lokacin da ya gana sabon allah a sokoto ya yi niyya ya je ya mutu a madina ya shiga jeji yana cikin giwaye har allah ya kawo shi kano to da ya zo mutanen kano suka tare shi suka tare shi suka sa ya musu tafsirin Qur'ani daga farko har ƙarshe to a ranar rufewan ya rufe da wannan addu'an saboda haka addu'an akwai sunan Allah mai girma saboda haka don Allah wanda suke halartar karatun su yi ƙoƙarin su halarta Allah taimake mu ran lahadi ya yi sarrafe ma Allah gafata mana Allah gafata ma iyayenmu Allah gafata ma iyayensu Allah gafata wa malamanmu Allah gafata wa malamansu Allah shirya da mu Allah shirya da 'ya'yanmu Allah shirya da matayenmu wanda ya asasa wannan masallaci alhaji sa ka jibi Allah Allah ya huta masa Allah ya huta manyansa Allah shi da zuriyarsa Allah ba mu lafiya Allah ba mu zaman lafiya Allah ba mu kwanciyar hankali Allah ba mu karuwan arziki Allah ta mu cika da imani don albarka nabi sallallahu alaihi wasallam Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'ala سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يهدون إلا بما شاء وسع كرسي سماواته والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي Allah kiyaye mu Allah kiyaye addinu Allah kiyaye mutuncin mu Allah kiyaye mana iyalanmu Allah kiyaye gidajenmu Allah bande ba mu Allah kiyaye shi daga halaka daga tabewa don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam alam nashra laka sadraka wa bana anka zuwaka da zuwa bana zaharaka wa rafa'na laka dhikraka inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab Allah kaman al-usri Allah kaman al-usri Allah ka biya bukatunmu Allah ka ya damu mu don albarka annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan abinda Allah za ka ba mu Allah ka ba mu a sauƙi duk abinda muke nema Allah ka ba mu a sauƙi ‘ya'yan musulmai da suke neman ilimin addini da ilimin zamani da sana'o'in da za su haru Allah ka sa ka ba su Allah ka sa musu albarka ciki Allah ka sauke mana dukkan damuwa ka raba mu da kunci ka raba mu da wahala ka raba mu da tashin hankali don albarka na bisan sallama inna anzalna fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri min lailatul qadri khairun min alf shahrin tanazzalu al malaikatu ruhu fiha bi ismi rabbih min kulli amrin salamun fiha tamad layl fajr Allah mana albarka Allah albarkace mu abinda muke nema Allah ba mu yi albarka abinda Allah ba mu Allah masa albarka Allah sa albarka kawo albarka a kasanu Allah sa albarka a garurukanmu Allah sa albarka a angoyinmu Allah tura mana albarka a gidajenmu Allah sa mana albarka a hannayenmu don albarkan annabi don albarka alkur'ani اللهم إن سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله